ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتر قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin Makka zuwa Madina na da shekara 1443 wanda ya zo daidai da 20 ga watan hudu a Gregorian kalanda 2022 don ci gaba da darasinmu na tafsirin Alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin Alhaji Abubakar Yaya Arabi wanda aka fi sani da masallacin Juma'a na Miyetti da ke nan fadar jihar Gombe a nan ainihin wato anguwar Bolari akan titin a mai tama Yusuf Sule a nan cikin anguwar Bolari idan jama'ar musulmi ba su manta ba wato muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul waqi'a kuma mun kwana a nambar aya ta tamanin da da biyu ko na da bakwai za mu tashi kan nambar aya ta tamanin da takwas na Allah subhanahu wa ta'ala idan ba a manta ba a farko-farkon suran nan Allah ya kasafta mutane kashe uku. Allah maɗaukakin sarki ya yi magana a kan wa ashabul yamini ma ashabul yamin. An gane ko? Wa ashabul maimanati ma ashabul maimana da kuma wa ashabul shimali wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama sannan sai wa sabiquna sabiquna ula'ikal muqarrabuna. wato Allah ya kasafta mutane kashi uku a farko farkon suran nan shine na farko Allah ya ce da mutanen dama dama waɗanda suka je lahira da kafar dama da hannun dama suka karɓi littafinsu da hannun dama kuma Allah ya sa aka yi musu kiliya hannun dama zuwa aljannar dama ina fata an fahimta to waɗannan Allah maɗaukakin sarki ya faɗi irin alherin da zai musu da ni'imar da zai musu da falalar da zai musu da daɗin da za su samu a gabansa subhanahu wata'ala sannan Allah ya sake yin magana akan wa ashabu shimali ma ashabu shimal wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama da kuma yan hagu hagu Allah ya ce ka yi mamakin hali da bala'i da tashin hankalin da yan hagu za su shiga Allah ya faɗi irin kalar azaba da bala'i da masifa da zai musu sannan sai kuma Allah ya magana akan as-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabuna waɗanda suke na gaba gaba na farko farko waɗanda suka rigaya wanda muka ta karanta maganganun malamai akan me ake nufi da as-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabuna malamai da yawa sun yi ta maganganu wasu suka ce ana nufin mala'iku wasu suka ce ana nufin annabawa da manzanni wasu suka ce ana nufin sahabbai na annabawa da dai sauransu daga ƙarshe dai muka ji kawai abin da ake nufi da asabiquna sabiquna duk za su iya ɗaukar wannan ma'anar amma dai a cikin wannan al'umma ake magana a ba a cikin wata al'umma ta baya ko kuma wata ta gabata ba to da Allah ya zo ƙarshen wannan sura sai ya faɗi hali da yanayin da su ashabul maimana za su higa da ashabul mash'ama da kuma asabiquna sabiquna ula'ikal muqarrabuna wato bayan da ya faɗa mana halin da za su shiga a lokacin da suka koma ga Allah a nan kuma sai ya gaya mana halin da za su shiga a lokacin mutuwarsu lokacin da mala'ika ya diro zai zara rayukansu ina fata an fahimta to shi da sai Allah madaukakin sarki ya ce fa amma in kana minal muqarrabina amma idan ya kasance daga cikin muqarrabai na kusa da Allah waɗanda suke tare da Allah sau da kafa yake biyayya ga Allah yake da'a ga Allah yake addinin Allah baya wasa wajen gudanar da addinin Allah Allah ya ce farauhun to wannan zai samu hutu a lokacin cirarrai da kuma hutu a lokacin da ya isa bakunci na ainihin wato barzakh da kuma bakunci na filin tashin alkiyama an gane magana da kyau ko zai samu hutu shine farauhun wa raihanun da kuma jin daɗi da morewa wasu malamai sun fassara raihan da arziki wasu sun fassara raihan da ainihin wato rabon lahira higa aljanna duka zai kuma iya ɗaukar wannan ma'ana da haka zai samu hutun cirarrai shi ne farauhun Allah zai hutar da shi cikin hutun cirarrai kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana yadda ake cirarren mumini da kuma yadda ake cirarren kafiri Allah maɗaukakin sarki ya ce wannazi'ati yana rantsuwa da annazi'at masu cire ran mu abin nan kafiri da ƙarfi da fawa da izza da azaba mala'iku kenan wanda suke cire ran kafiri da irin wannan yanayi wannazi'ati ya garka sannan ya sake rantsuwa kuma da annashidati nashfa wato masu cire ran mumini a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali da kuma jin daɗi to shine anan ma yace farauhun wannan mumini zai shiga cikin hutu da kwanciyar hankali lokacin tsirarrai wa raihanun sannan kuma yana cikin ni'ima da falala a gurin Allah subhanahu wa ta'ala da rabo mai gwaɗi da arziki mai yalwa a gurin Allah a cikin aljanna wa jannatu na'im kuma Allah zai hada shi da aljannan ni'ima an gane magana da kyau ko wannan ɗaya ne daga cikin sunayen aljanna akwai jannatu adini akwai jannatul firdaus akwai jannatul na'im ina fata an fahimta akwai jannatul khuldi ko aljannat dawwama an gane magana da kyau ko babu irin kalar aljanna da babu har kusan kusan kaloli guda bakwai ina fata an fahimta guda takwas da ha samaniyatu abwab tana da ainihin wato kofofi guda takwas an gane ko wuta ce take da kofofi guda bakwai ko farauhun wa raihanun wa jannatu na'im Allah ya ce wa amma in kana min ashabil yamin amma idan ya kasance daga cikin ma'abota dama Allah ka sa mu cikin ma'abota dama ka saka mu cikin almuqarrabina ya Allah Allah madaukakin sarki ce fa salamun laka to kai dan dama wanda ka tafi da kafar dama ka je da hannun dama ka je ka a dama ka je ka da dama ka yi amfani da damar ka dan samun dama a gurin Allah ashabil yamini kenan yasa a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda nana Aisha take faɗa duk abu ma da annabi zai yakan yi da dama dama ne kana yuhjibu hutayammunu fi ta'naqulihi wa tarajjulihi wa fi sha'nihi kullihi annabi ya kasance damantawa yana burge shi saboda ko a lahira a dama dama yan aljanna suke da haka a nan duniya annabi rayuwarsa duka dama-dama in zai gaisa da kai da hannun dama kai in ko a zaune ake annabi zai ci abinci ko zai sha abin sha idan ya gama sha sai ya miƙa wanda yake mai da shi yake dama da shi sai fa idan akwai wata larura ne sai a miƙa wanda baya dama amma a ƙa'ida an fi so ko a gaisuwa ne in ka zo ka fara da menene da dama an gane maganar da kyau ko saboda haka manzo Allah yake kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammun fi tana'ulihi in annabi zai sa takalmi yakan fara sakawa da kafar dama in zai shiga masallaci yakan fara sa kafar dama na fata an fahimta wa tarajjulihi kai annabi ko taja kai zai yi da ke Allah ya yi shi mai yawan gashi to ko taja kansa zai yi ya fara da bangaren ina bangaren dama wa fi- wa tuhurihi tsarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in wankan janaba annabi yazo yi sai ya fara wanke bangaren dama idan alwala yazo yi sai ya fara wanke gabobin menene dama wa fi sha'anihi kullihi kai aka ce duk sha'anin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana farawa ne da dama ina fata kuna fahimta so don haka duk abin da zaka yi a matsayinka na musulmi matukar wannan abin abin alheri ne dama abin sharri ba a so ka aikata to ana buƙatar ka kula da dama domin dama ita ce asalin makomar mumini a gobe kiyama jama'a kun fahimci maganar da ke ko don haka Allah ya ce fa salamun laka aminci ya tabbata a gare ka min ashabil yamin daga cikin yan dama dama sai Allah ya ce wa amma in kana minal mukazzibina dallin amma idan mutum ya kasance daga cikin ainihin wato batattu waɗanda suke a masu ƙaryatawa batattu kuma sun ƙaryata Allah kuma sun ɓace wa tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce to fa nuzulun min hamim Allah ka raba mu da zunu- nuzulun min hamim Allah ya ce to za a yi masa liyafa da sauka da tafashashen ruwa tafashashen ruwa na azaba shi za a yi wa mutum sauka da shi shi za a yi masa liyafa da shi shi za a yi masa wato gara da kabaki da shi Allah ka tsare mu daga wannan wa tasliyatu jahim kuma sannan za a sadar da shi za a shigar da shi cikin wutar jahim sai Allah ya ce inna hadha lahuwa haqqul yaqin to kaga wannan shine asalin haqqul yaqini an gane ko dama akwai ainul yaqin akwai haƙƙul yaƙi akwai kuma menene ilmul yaƙi ilmul yaƙini shine abin da yanzu muke karantawa na fata an fahimta ilmul yaƙin shine abin da yanzu muke karantawa muna karanta abin da ya shafi ni'ima muna kuma karanta abin da ya shafi azaba muna karanta abubuwan da Allah ya faɗa mana a cikin alkur'ani da abubuwan da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka zo mana da shi. to wannan shine ilmul yaƙini muna karantawa a ilimance kuma mun sakankance da abun mun yi imani da abun an gane to kuma akwai ainul yaqin ainul yaqin shine ranar da muka isa lahira muka ganta karara muka shiga aljanna insha Allah ta'ala muka ga ni'imar ta karara ga ta da idan mu muna ganin ga aljanna to wannan shine ainul yaqini idan mu yami ya gani ya tabbatar da muna da ilimin abun amma abun gaibu ne yanzu kuma mun gani da idanmu ya tabbata haka ne to sai kuma haƙƙul yaƙini shine ka shiga cikin aljanna haka ne ko ba haka ba ga ka ga aljannar ga ni'imar kana kwankwada to wannan ita ce haƙƙul yaƙini kenan ya tabbata kenan ka gani ga ta ta tabbata ilmul yaqin ainul yaqin haqqul yaqin jama'a kun fahimci magana da kyau ku to dan wuta in da can ilimin wuta ya sani bai taba ganinta ba to zai ganta a ranar tashin alkiyama da idanunsa idan ya ganta kuma inda zai samu haƙul yaƙi shine ya shiga cikinta kuma ya tabbatar da azabar a cikin fatarsa na fata ana fahimtar magana to sai Allah ya ce musu inna hadha la huwa haqqul yaqin la huwa al haqqul la huwa haqqul yaqin wannan shine ainihin wato wato gaskiyar abin da ya shafi yaƙini ko yaƙinin gaskiya ko gaskiyar yaƙini na abin da suka gani kuma suka ɗanɗana na ainihin wato azaba sai Allah ya ce fasabbih kai tasbihi bismi rabbikal azim da sunan ubangijinka wanda yake mai menene mai girma a yana daga cikin abu mai muhimmanci a rayuwar musulmi ya zama ya sa ya dinga yawan tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala an gane maganar da kyau ko domin saboda muhimmancin tasbihi ga Allah babu irin sigar da Allah bai kawo tasbihi a cikin alkur'ani ba Allah ya kawo tasbihi da siga ta fi'ili madi بسم الله الرحمن الرحيم aha سبح لله ما في السماوات وما في الأرض mm.
وهو العزيز الحكيم Allah ya ce sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard ma fi samawati wa ma fil ard abinda take cikin sammai da abin da suke cikin ƙasai gaba ɗaya sabbaha lillahi sun yi tasbihi ga Allah ba wai suna yi ba a suna yi ba wai za su yi ba sun yi suna kuma ci gaba da yi na fata ana fahimtar magana kaga ya zo da shi da siga ta fi'ili mabi to kuma ya sake zuwa da shi a siga ta fi'ili mubari'i alaramma mm. Allah ya ce yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard ma'ana ma fi samawati abin da ke cikin sammai wa ma fil ard abin da ke cikin kasai yusabbihu lillahi suna tasbihi ga Allah kaga ya kawo shi da fi siga ta fi'ili mubari'i kenan ko wato suna yi sun yi suna kan yi kuma ba za su daina ba har abadan abidina ina fata ana fahimtar magana har zuwa ranar tashin alkiyama za su ci gaba da tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala yasa yace wa in min shay'in illa yusabbihuna yace wa in min shay'in babu wani abu a doran kasa illa yusabbihu bihamdihi face yana tasbihi tare da godewa sunan ubangiji walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ku al'umma ne ba kwa fahimtar tasbihin to sai malamai suka ce me yasa Allah bai ce la tasma'una tasbihahum ba sai ce la tafqahuna kenan kukan da tinkiya take yi mu muna jin sa a matsayin menene kuka amma ita kuma me jeje me take yi tasbihi charar da zakara yake yi mu muna jin sa a matsayin menene chara amma shi kuma me yake yi tasbihi yasa ma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka ji zakara yayi kuka ku nemi rahamar ubangiji domin ya ga mala'ika ne in kuma kuka ga jaki yayi kuka annabi ya ce ku ta a'udhu billahi shi kuma ya ga menene shedan ne ko bala'i ya hango yasa kukan jaki ba kyau in kana zaune a gurin ka ja fara "Ah, ah," to ka tsaye kai nan da gudu kai nan karka yadda ka tsaya a gurin in ba haka ba zai hada ya hango shedan ne amma in ka ga zakara to ka ƙara matsantar gurin kuma ka ɗaga hannu ka ce Allah ka ba mu alheri dan mala'ikan rahama ya gani to shi yasa ya zo da siga ta fi'ili madi ya zo da siga ta fi'ili mudari'i sannan ya zo da siga ta fi'ili amri akramakallahu na'am Mm. Allah ya ce sabbih ka yi tasbihi isma rabbikal a'la da sunan ubangijinka mai menene wanda yake madaukaki kaga wannan siga ce ta fi'ili amri an maka umarni ne tun daga kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har kan kowa wannan umarni ne da Allah daga Allah cewa kowa ya ta tasbihi tare da tsarkake sunan ubangiji subhanahu wata'ala allazi khalaqa fasawwa wanda ya halitta kuma ya daidaita halitta din to banda wannan alarma ya zo kuma da siga ta, ta, ta, ta masdari ma gaba daya masdarin kalmar subhanallazi asra na'am mm. sunna huwa samiul basir ne ko Allah ya ce subhanallazi asra sarki ya tabbata ga wanda ya tafiyar da bawansa kaga wannan siga ce ta masdarin kalmar subhana min sabbaha yusabbihu tasbihan wa subhanan na fata an fahimta wato tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya tafiyar da bawansa allazi ba abin nan ilal masjid al masjid al harami ila al masjid al aqsa allazi barakna hawlahu tun daga masallacin harami na makka kaga an ambaci masallacin harami amma daga gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya tafiyar da shi da wannan ne wasu malaman tafsiri suka ce gaba ɗaya makka mecece harami ne an gane ku gaba ɗaya makka harami ne saboda ga gidan annabi aka tafi da shi amma Allah ya ce minal masjidil haram na fata an fahimci magana dan ba a masallaci mala'ika jibril ya je ya dauki manzon Allah ba an gane magana da kyau ko amma sai aka kira من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا to wannan shine yasa malamai suka ce daga cikin abubuwan da bawa zai dinga yi yana kusantar ubangiji akwai tasbihi domin idan ka kuskura baka tasbihi to yanzu bishiyar kofar gidanku ma ta fi ka imani da takawa kenan ta fi ka girmama Allah domin Allah ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi kamar yadda muka karanta da su komai yana tasbihi sai ya zama kai baka yi na fata an fahimci magana kuma wannan tasbihin shine zannuni ya yi Allah ya cire shi daga bala'in da ya fada duhu kusan guda uku Mm. sai Allah ya marme ya dama Allah yake Allah ya ce wa zannuni tunada ma'abocin kifi wa kenan annabi Yunus ko tunada ma'abocin kifi annabi Yunus idh dhahaba mughadiban lokacin da ya tafi yana meme mai fushi malaman tafsiri suka ce zuwa yayi wa'azi yayi wa'azi sai jama'a su suka kisi imani da shi suka kisi yarda da abin da ya zo da shi sai ya fusata sai ya hau kan jirgin ruwa zai gudu sai Allah madaukakin sarki ya kaddara jirgin ruwan a wasu ayoyi a cikin alkur'ani suka nuna cewa aka yi ƙuri'a Mhm. na'am Mm. Allah maɗaukakin sarki ya ce da ya kama hanya zai gudu Allah shi kuma bai yarda da tura ka wa'azi ko a yanzu zagin mutane da korafi da rahin yarda da abin da kake faɗa musu in dai gaskiya kake faɗa musu kada ya dame ka dan ba suna maka shegantaka suna maka tsiya suna zagin ka a facebook na fata an fahimta suna zage-zage suna korafe-korafe suna maganganun banza duk kar ya dame ka ka ci gaba kawai da abin da kake kai na karantar da su dama bahaushe ya ce sai bayan bakka ake yi ko ba haka bane su malam ja'far da su shek albani zaria ba irin zagin da basu fuskanta ba kafin su koma ga allah amma sai gashi bayan sun koma ga allah ana ganin yanzu har waɗanda ma suke makiyan suna cewa su tun- sun dace ma waliyan boge ake da su yanzu ne aka samu waliyai na gaskiya na fata an fahimci magana amma a lokacin da suke da a wannan tsangwamar su ake ta inda baka zato baka tsammani to shi Allah in ya saka aikinsa so yake kada ka ji tsoron wani kar ka ji shakkar wani kawai ka aiwatar da shi don wani ya ce bai yarda ba wannan kar ya hana ka aikin da kake domin rahin yardarsa ba ta ta da wannan magana daga aiki haka ne ko ba haka ba ba ta kuma nuna abin da kake kai ba gaskiya ba ne ba an gane magana da kyau ko dan ya ce bai yarda ba ko bai amince ba ko shi bai gamsu ba ko shi bai nutsu da abin da kake faɗa ba wannan baya nuna abin da kake faɗa ba gaskiya ba ne an gane saboda haka annabi Nu- yunus kamata ya ci gaba da wa'azi sai ya ce bari ya gudu to jirgin ruwa sai ta cika sai ya zama dole ana buƙatar ɗayan biyu imma a ci gaba da tafiya a haka ta dulmiye kowa ya mutu imma kuma a yi ƙuri'a a rage adadin wasu mutane su su dirƙa ruwan ya cinye su su haƙura don saura su me su tsira to kaga in an ce amadu dira za ka dira aka ce alaran ma sauka saboda sauran su tsira kaga alaran ma ba zai sauka ba duk tilawa sannan billahi ladi zai ce a a dai duba dai wani tsamurmuri wanda ya bi shi tsamurewa ina fata an fahimta ba zai zai sauka ba to maganin wannan sai aka ce to a yi ƙuri'a dama nasiru sa'ad yana cewa tusta'malul qur'atu indal mubhami min al huquqi aula da tazahumi ana amfani da qur'a a lokacin da wani abu ya rikice aka rasa me ya kamata a yi to sai a yi qur'a dan a tsamo abin da ya kamata a yi ko kuma abu ya zo gashi guda ɗaya kuma jama'a da yawa suna bukata sai a ce to a yi ƙuri'a dan wane ya samu kujera hajji ne kawai sai aka kawo mana kujera masallacin nan na fata an fahimta sai aka ce to yanzu ba alaramma ba ba malam mai tafsiri ba ba shugaban kwamiti ba ba social media ba to ya za a yi ya ce to duk a tara su kowa ya zo sai kowa ya zo sai a rubuta hajji guda ɗaya sauran adadin mutanen duk sai a saka masallacin miyatti wancan kaba wannan masallacin miyatti a ganga ɗauko miyatti ya ka tsaya kawai mai ta mai ta buga tafsiri tare da kai ko na ba ta fahimta wanda ya ɗauki ka'aba kuma shi kenan kawai sai a sa lokaci sai tafiya shine tusta'amalu alqur'atu inda almubhami min alhuquqi aula da tazahumi ana amfani da ƙuri'a a abin da ya rikice aka kasa gane me ya kamata a yi ko kuma ainihin wato an samu abu akwai cunkoso a ciki ana so a gane wa za a bawa sai a yi ƙuri'a ina fata an gane shikenan sai kowa ba zai yi daidira ba sai aka ce to a yi ƙuri'a kowa ya ɗauki takarda wannan sai ya ɗauka ya ga zaman jirgin ruwa wannan ya ɗauka annabi yunus yana ɗauka kawai sai ya game faɗawa ruwa shine Allah ya ce fasahama fakana minal mudhadina aka yi ƙuri'a kawai sai ya zama cikin waɗanda za su dirka kuma faltaqama hulhutu wani jarrabawa yana faɗawa cikin ruwan sai kuma kifi ya ne ya haɗiye shi ga duhun dare ga duhun kifi ga duhun ruwa zulumatun ba'daha fawqa ba'din kenan duhu kan duhu na fata an fahimta to amma sai Allah ya ce walaula annahu kana min musabbihina ba dan ya kasance daga cikin masu mai ba tasbihi ba Allah ya ce lalabitha fi batnihi ila yawmi ba'thuna da wannan cikin kifin shine kabarin sa he kiyama kuma ta tashi amma tasbihin da ya dinga yi shi yasa Allah ya ce to an yafe maka kuma aka amayar da shi to shine a wacce ayar da Allah ramma ya jawo wa zannuni idh dhahaba mughadiran fa dhanna allan naqdira alayhi lokacin da ya tafi yana kushi yana tunanin kamar ba za mu kama shi ba an gane ko fanada fi zulumati kafin ka ankara sai aka datse kissar ma'ana sai ya hau jirgin ruwa sai jirgin ruwan ya ne ya ainihin wato kifa da shi sai kifi ya haɗiye shi sai gahi yana kiran Allah a cikin duhu guda uku yana cewa Allah ilaha illa anta cewa babu abin bauta bisa cancanta da dacewa sai kai subhanaka tsarki ya tabbata gare ka inni kuntu minaz zalimin ko lallai ni na zalunci kaina ya Allah Allah ka fitar da ni yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace babu wanda zai rike addu'ar zannu na fata an fahimta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimi face duk bala'in da ya afka cikin sa wallahi sai Allah ya fitar da shi domin duk bala'in da dan adam zai shiga jama'a ai bai isa ya shiga bala'in da annabi Yunus ya shiga ba ko ba haka bane jama'a ka fada a jirgin ruwa kifi ya haƙe ka kuma ka ci gaba da tasbihi Allah ya kwato ka baka mutu ba ai ba wanda zai shiga bala'in da wannan ya shiga to amma tare da haka Allah ya ce sai da muka ainihin wato yayi masa fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham sai muka amsa masa wannan addu'a da yake yi wa najjaynahu min al-gham kuma muka tseratar da shi daga damuwa da bakin ciki sai Allah ya ce wa kadhalika nunjil mu'minina nunjil mu'minina to haka nan muke tseratar da duk wani mumini da ya rike tasbihi ga Allah wallahi duk damuwar da ya shiga sai Allah ya fitar da shi yanzu ba baka da kayan sallah ba wallahi kai ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin na rantse maka da Allah ko kafara ba zan yi ba kafin sallah sai ka samu kayan sallah in Allah yarda wallahi da karfi da karfin Allah Allah zai malkai wani alhaji ya baka dinkakkiya ma ba sai ka je gurin tela ba billahi da sai aka ramaka Allah ga wannan a sha sallah kai ta tasbihi an gane magana yawwa ko kuma kana ta tunanin kajin sallah ga sallah shaura kwana goma sha ɗaya ko kwana goma ko ta ba kuɗin kaji kuma ba a sanya za a yi ba kai ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah sai ya fitar da kai ba wanda zai rike wannan addu'ar jama'a bara ce na baku kamar yadda almajirai suke faɗa bara ce duk wanda ya rike wannan in Allah da duk damuwar da yake ciki wallahi sai Allah ya cire shi kowace irin damuwa ko mai tsananinta akwai wani daga cikin magabata bala'i ya same shi jama'a ba shi da kuɗi na fata an fahimci magana ya nemi kuɗi ya nemi kuɗi babu kuɗi a cikin makkatul mukarrama ga abubuwa sun rikirkice masa sai ya rike wannan addu'ar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sai matarsa ta ce to kai kana zaune a nan kana ta tasbihi kuma kuɗi ba su zo ba ka tashi ka tafi ka'aba mana ka je kana dawafi kana wannan addu'ar shi Allah kan meye ne baya bayarwa ne ko akwai abin da Allah baya bayarwa babu yace dan tace dan haka ka je ka ka'aba kai ta dawafi ka san a dawafi ya halatta kai ta dawafi kai ta karatun qur'ani a dawafi in kai alramma ne kai ta zuba tilawa za ka gansu alarammomin nan ana dawafi ba abin da suke sai karatun qur'ani ya halatta har ka gama dawa da funka guda bakwai kai ta kai ta ainihin wato abin nan karatun qur'ani ya halatta kuma ka rike wannan addu'ar kai ta yin ta har ka gama dawafin duk abin da ka iya na addu'a ko na addini ko na karatu in dai ba karatun da ba a bauta wa Allah da shi wajen karanta shi ba misali ka zo kana ta dawafi kana an abi hurairah radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات كذا a'a ba a bukatar wannan wannan kana karanta hadisi ne ba a bautawa Allah ta hanyar karanta hadisi zalla haka sai dai ka samu ladan karantawa amma ba ladan kana bautawa Allah da ki ba ina fata an fahimta da kuma ladan aiki da abin da kake karantawa dan haka duk abin da ka iya na ibada kana iya yin sa idan kana dawafi kuma Allah ya karba addu'a ne ka iya yi ta yi tasbihi ka iya yi ta yi karatun qur'ani ka iya yi ta yi har ka gama dawafinka ka shikenan kawai bawan Allah sai ya taho jikin Ka'aba ya zo ya fara dawafi yana zagayawa yana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka har aka watse shaura shi kadai ya kamo hanya zai taho kawai sai ya ga wata leda an yadda ita ya juya ya waiga bai ga kowa ba balantana yi abin nan kawai sai ya dauka sai ya taho da ita gida yana zuwa matarsa ta ce yaya ya ce to an dai je an yi ta dawafi amma dai na yi tsuntuwa ban san me a ciki ba ana sun cewa sai ga me sai ga kuɗi dirhamomi masu yawa sai ce to kin ga dai addu'ar da kika ce aje ayi Allah ya karba sai ta ce a dakata mana ai annabi ya ce ba a tsuntuwa a harami ko ba haka bane duk abin da ka tsinta a harami to ɗayan biyu ne imma dai kai cikiyar me shi idan an samu ka bashi abin shi imma kuma ka tafi da ita gurin askarawa ka je ka mika musu ka ce na yi tsintuwa don haka a yi ciki a nemi mai shi a bashi jama'a kun fahimci magana amma ka tsinta ka kashe ko ka tsinta ka sa aljihu ba a yi a harin sai ce dan Allah ki rufa min asiri ke fa kika ce mu je mu addu'a na fata fahimta mu yi tasbihi Allah zai iya hore mana kuma na je na yi kuma mun samu kuma sannan ki ce amir ta ce a to ai hadisin annabi na gaya ma in kuma kana da wani hadisi wanda ya goge nawa shikenan sai ka kawo sai mutum ya kudin ba matsala amma dai ni na san annabi ya ce duk abin da aka tsinta a haram to ba a ainihin wato menene cinsa sai dai a yi cikiya ya ce shikenan ta leko ta koma ittala adwa raja'at kenan ku tala adwa raja'at kenan ta leko ta koma shikenan sai ya ɗauki kuɗi sai kama hanya yana zuwa sai ya samu jama'a sun cika jikin ka'aba wani ya hau kan tudu yana cewa jama'a waye tsinci wata jaka da kuɗi na a ciki sai ya ɗaga hannu sai ya ce ni ne sai ya ce ka tsinci jaka e wacce iri ya ce kala kaza ya ce tabbas ta wani nawa ka samu a ciki ya ce dirhami dubu ya ce kwarai na wani sai ya ce ga abinka sai ya ce a je kana baka ya ce nima wani ne ya bani ya ce in zo jikin ka'aba in fake idan mutane in jefar in na jefar duk wanda ya tsinta ya dawo ya ciki a to mutumin Allah ne irin sai ya kamata a bawa sadakar wannan kudin don haka gaje ka sadaka tullaka an gane magana da kyau ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ta yi aiki ko bata yi ba na fata a fahimci magana to wallahi wallahi duk wanda yake cikin damuwa in ya rike wannan addu'ar to Allah madaukakin sarki zai fitar da shi insha Allah ta'ala in babu ce ta ma yawa ka rike wannan tasbihin in jarabar ainihin wato bala'in rayuwa ne da tsada da bala'i da talauci da fatara ya ma katutu ka rike la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina duk abin da kake ciki in ka rike wannan addu'ar Allah sai ya amsa maka kuma Allah sai ya fitar da kai daga cikin wannan bala'i shi yasa kaga tsakiyar suran nan Allah ya ce fasabbih bismi rabbikal azim ko a ƙarshen surar ma sai Allah ya sake cewa fasabbih bismi rabbikal azim kamar yadda muka kawo siga ta fi'ili mudari'i siga ta fi'ili madi siga ta fi'ili amri siga ta masdari duka ta zo saboda a nuna maka muhimmancin tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala yasa akwai wasu kalmomin tasbihi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum yana yin su to Allah madaukakin sarki zai fitar da shi daga cikin wata damuwa kuma babu ma abin da Allah ya fi so irin waɗannan kalmomin irin su subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim zala ya cewa kalimatani khafifatani alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani sai ya ce me subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim an gane ku akwai wata rana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fito daga masallaci sai ya samu ɗaya daga mata daga cikin matansa tana ta zikiri tana ta lazumi sai ce har yanzu wance kina ta fama ta ce muna nan muna ta neman shiga a gurin Allah sai ce ni kwa na faɗi wasu kalmomi kwaya hudu na fata an fahimta na maimaita su sau uku inda za ki ɗauke su ki yi su babu wanda zai yi abin da ya kai ki lada da samun alheri a gurin Allah ainan da nan sai ta ajiye wanda take ta ce ya rasulullahi a gaya mana sai ce ki dinga cewa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته na ina tsarkake Allah da kuma gode masa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi irin yawan adadin halittun waye halittun Allah adada khalqihi wa rida nafsihi gwargwadon yawan yardar da Allah yake da ita jama'a an san adadin yardar Allah an san adadin kalmomin Allah ba wanda ya san su mun karanta da ku a cikin wannan sura cewa Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa wa ma hiya illa dhikra lil bashar ba wanda ya san tandazo da rundunar Allah to yanzu ka ce kana tasbihi tare da godewa Allah adada khalqihi yawan adadin halittun Allah wa ya san adadin halittun Allah sai an tona ƙasa har yanzu adadin halittun Allah ba su ƙare ba fa yanzu wasu kalolin kwari da wasu kalolin kifaye ake ganowa a ruwa waɗanda ainihin wato ba a taɓa ganin su ba tun da ake da wasu kalolin daman daji waɗanda ba a taɓa ganin su ba to ka ce kana tasbihi kana gode wa Allah yawan halittun Allah kaga abun yana da yawa adada khalqi wa rida nafsi yawan yardar Allah wa zinata arshihi da yawan nauyin gadon al'arshin ubangiji ina fata an fahimta wa midada kalimatihi da kuma yawan adadin kalmomin waye kalmomin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idan ka maimaita wannan sau uku bayan sallar asuba to duk duniya babu wanda zai wani tasbihi a duniya da zai samu lada kamar wanda ka samu jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku saboda haka subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi jama'a an fahimci magana da kyau ko saboda haka tasbihi abu ne wanda ake bukatar sa mutum yayi wanda yake zai samu lada mai dimbin yawa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala to ya tabbata daga uku batu dan amir aljuhani Allah madaukakin sarki ya haɗa mu da shi a jannatul firdausi yake cewa lamma nazalat an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fasabbih bismi rabbikal azim kai tasbihi da sunan ubangijinka mai girma qala sai annabi yake cewa ij'aluha fi ruku'ikum ku sanya wannan tasbihi a ina a ruku'inku shine dalilin fara tasbihin da ake a ruku'u wani tasbihi ake an yi ruku'u subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim sai manzo Allah ya ce ku sa ta a farkon menene a cikin ruku'un walamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la lokacin da sabbi hisma rabbikal a'la ta sauka kuma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace ir ij'aluha fi sujudikum ita kuma ku sa ta a cikin menene sujudar ku an gane maganan ku daga nan ne aka samu yin tasbihi a cikin menene sujuda na subhana rabbiyal a'la jama'a ana fahimtar maganar da kyau ku wannan hadisi al-im- abin abin nan imamul ah, imamu ah, abu dauda ya rawaito shi da al-imamu ibnu maja da imamu ahmad da wasu daga cikin ainihin wato malamai suka ainihin wato rawaito shi an gane magana da kyau ko hadisi ne kuma ingantacce saboda haka kaga a cikin sallah kanta ana so mutum ya yawaita tasbihi wannan kwaya uku da aka ce kayi a ruku'u da kwaya uku da aka ce kayi a sujuda wannan ana maganar minimum ne da maximum wato mafi karanci kar ya gaza guda nawa guda uku amma idan za ka yi guda malala gashin tinkiya baka da matsala jama'a kun fahimci magana shi yasa za ka ga wani in yi ruku'u zai jima bai dago ba sai ka tambaya wai me yake yi? a ya fi ka yawan tasbihi ne an gane magana da kyau ko ya fi ka yawan tasbihi ne waɗannan ƙwaya ukun da aka ce ka takaitu cewa aka yi duk komai gaggawarka kar ka gaza ƙwaya nawa ƙwaya uku amma in son samu ne ka yi su da yawa haka ake bukata saboda kana tsarkake sunan ubangiji ne kuma malamai suka ce daga cikin sirrin tasbihi ga ubangiji shi fa tasbihi ba wani abu kake roƙa a gurin Allah ba amma kuma idan kana yin sa ka fi samun biyan bukata a gurin Allah domin in kace subhana rabbiyal a'la tsarki ya tabbata ga ubangiji na madaukaki ko mafi daukaka wa bihamdihi kuma godiya ta tabbata gare shi me ka roka a gurin Allah ba abin da ka roka amma kuma za ka samu biyan bukatar ka cikin gaggawa saboda daga cikin sirrin samun abin hannun Allah shine yawan jinjinawa Allah da yawan kambama sha'aninsa da yawan nuna buwayarsa da izzarsa bari in baku misali yanzu ko ba faje wanda ya fi iya wasa sarki jama'a ya kai ɗan giwa ɗan damusa toron agwagwa na fata an fahimta ko ba haka suke cewa ba sai ka ga sarki ya fi matso da ke kusa ko alaramma ya fi samun abin hannun sarki saboda ya fi iya wasa waye sarki to balantana sarki Allah in ka fi iya wasa shi da ka fi iya abin nan wani kwanakin baya buga mun waya ya ce wai yana so dan Allah in rubuta masa kalmomi ko in faɗa masa kalmomi na wasa Allah na nawa za ka biya ni a haka kurin baka sirrin ka je kai kuɗi ko ka azurce ni ka banni nan tukururul hamma na ce he ka biya billahi ya dinga dariya ya ce akara maka Allah ai ku kyauta kuke abubuwan ku na ce ai ka ji matsalar mu kullum a kyauta muke mu ba a dan dan yafa mana kaɗan kaɗan na fata an fahimta wato ya gane cewa ya ji wani wa'azi ne aka nuna masa kambama sha'anin Allah da girmama Allah yana daga cikin sirrin samun abin hannun Allah to bai san wanne kalmomi zai yi wajen ya wasa Allah ya samu abin ba ne zai mun wayo wai in rubuta masa kalmomin ya je ya ta wasa Allah da su to shine ya dan gutsura masa dan kadan nace je ya haddace wannan daga baya dan abin da Allah ya bashi in ya zo muka raba to sai a kara masa wasu a gane magana da kyau ko so saboda haka malamai suka ce daga cikin sirrin samun abin hannun Allah shine jinjinawa al'amarin ubangiji da kamba masha'aninsa da tasbihi gare shi da tahmidi da tahlili gare shi yasa zaka ji galibin addu'o'i da ake samu romo a gurin Allah zaka ji babu wani abu da ka roka a gurin Allah yanzu kamar misali irin la ilaha illa anta la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir da Allah mai ka roka a gurin Allah babu abin da ka roƙa wasa Allah kawai kai ka nuna allantakarsa da girmansa amma sai ka ji annabi ya ce a duniya in kai wannan ba wanda ya isa ya zo da yawan abin lada da kai ka zo da shi jama'a kun fahimci magana da kyau ko sai ka ji idan ma ka ƙara da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu bi yadihi alkhayr wa huwa ala kulli shay'in qadir in zaka shiga ina kasuwa annabi ya ce za a rubuta maka lada dubu sau dubu nawa kenan za a ɗaukaka darajar ka dubu sau dubu nawa kenan za kuma a ainihin wato kankare maka zunubi dubu sau dubu nawa kenan amma a ciki mai karo ba a gurin Allah babu wasa kawai Allah kawai kai to wannan washin da kake wa Allah yana daga cikin abin da Allah yake bawa mumini abin hannun shi jama'a kun fahimci maganar da kyau ko Allah ba mu ikon kiyayewa Allah ya sa mu dace akwai abubuwa guda biyu da nake so in ja hankalin mu kafin mu bawa malam tunda muna dan sauran mintuna kafin mu bada mu ba malam ahmad ya dan zo kada mana koda kalmomi guda biyu da zai karar da mu kuma ba wai muna neman zabin sa bane yasa ma ba zan kalli inda yake ba insha Allah sai yayi magana in Allah ya yarda eh na farko kamar yadda jiya muka bada muka yi nasiha dangane da matsalan marayu wallahi jama'a sun taimaka taimakon da har ya bani mamaki Allah ya muku albarka ya saka muku da alheri da wanda suke tare da mu a nan da wanda suke jin mu ta kafofin yada bayanai na zamani suke amfani da abin da muke faɗa musu duk muna addu'a Allah ya biya su da aljannar firdausi abin da ya faru daga jiya na ce muku muna da total ɗin kuɗin mu naira dubu ɗari biyu da talatin da hudu to yanzu kuɗin mu total ɗinsa ya koma naira dubu ɗari uku da talatin da shida ma'ana an sa taimako akalla ya fi kusan na naira dubu ɗari daga jiya zuwa yau na farko akwai abubakar ahmad ya bada naira dubu biyu akwai galadima muhammad ya bada naira ɗari biyu akwai mustapha shu'aibu ya bada naira dubu biyu akwai wani bahi da suna ya bada naira ma'ana bai sa sunansa ba ya bada naira dubu ɗaya akwai ibrahim isyaku ya bada naira ɗari hudu akwai ismail ali ya bada naira dubu ɗaya akwai musa sale ya bada naira ɗari biyar akwai abubakar kali ya bada naira ɗari uku akwai haruna ibrahim ya bada naira ɗari biyar akwai Husaini Hamdala ya bada naira ɗari da hamsin akwai Adamu Haruna ya bada naira dubu uku akwai Abdulrahman Musa Ibrahim ya bada naira ɗari biyar akwai Muhammad Ibrahim ya bada naira dubu ɗaya akwai Hassan Usman ya bada naira dubu biyu akwai Kabiru Muhammad Sabit ya bada naira dubu ɗaya akwai wani ba suna ya bada naira dubu talatin Allah ya saka musu da alheri baki ɗaya ma'ana bai faɗi sunansa ba dai ya sa mana naira dubu talatin akwai Adamu Isa ya bada naira dubu ɗaya akwai musa nusaiba adamu musa ta bada naira dubu uku akwai sani magaji ya bada naira ɗari biyar akwai adamu yakubu ya bada naira ɗari uku akwai abubakar gamarya ne ko gamarya ya bada naira dubu biyar akwai abdullahi suleiman ya bada naira dubu goma shi ma ko naira dubu goma allah ya saka musu duka da alheri akwai wani ba suna ya bada naira ɗari biyu akwai adam bello ya bada naira dubu ɗaya akwai suleiman hassan ya bada naira ɗari biyu akwai abdulkarim tasu ya bar naira dubu ɗaya akwai wani bai sa suna bayar naira ɗari akwai wani ba sunansa hima ya bar naira ɗari biyar akwai wani hima bai sa sunansa ya bar naira dubu ɗaya akwai wani ba sunansa hima ya bar naira dubu ɗaya akwai kudi cosmic ko ya bar naira ɗari biyar akwai habu kabiru ya bar naira dubu ɗaya akwai ummi adam ta bar naira ɗari biyu akwai ibrahim alhussein ya bar naira dubu ɗaya akwai ibrahim babangida ya bar naira dubu ɗaya da ɗari biyar akwai mg garko ya bani naira dubu ɗaya akwai muhammad umar faru ya bani naira dubu uku akwai abdullahi babangida ya bani naira ɗari biyar akwai ahmad abubakar ya bani naira dubu ɗaya akwai na halima ya bani naira ɗari biyar akwai adamu awwal ya bani naira ɗari biyar akwai alhayat provision sun bani naira dubu ɗaya akwai muhammad yakub ya bani naira ɗari uku akwai ahmad abubakar sadiq ya bani naira dubu goma shi ma total ɗinmu naira dubu ɗari uku da talatin da shida da ɗari biyu da kwabo arba'in da shida muna addu'a duk wanda suka bada wannan gudunmawa Allah ya hada mu da su a jannatul firdaus da wanda ya bada kadan da wanda ya bada mai yawa muna roƙon Allah ya maida allura garma Allah ya mayar musu da gurbi ya ninninka musu ninkin ba ninkin abin da yake ba mu'mini idan sun taimaka wa addini Allah ya saka kowa da alheri jama'a mun zo karshen wannan sura kuma za mu dakata a nan malam zai zo ya cike mana wannan kaset da dan abin da ya sawwaka insha Allah malam amar bismillah fa ya tafaddal mashkuran masruran ma'ajura afwan da Allah eh bismillah akwai sauran minti kusan biyar ko? biyar ko? ko shida insha Allah fadda ya shaitana afuwan ana rama wa yana so ya fini tudu ne shi ne sa aka daga mar kujerar
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام da a gurguje cikin waɗannan 'yan mintoci guda biyar a muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan wuri mai albarka Allah ya karɓa mana ibadunmu a da alaran ma da malam mai fassara Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi a zan ja hankalinmu ne kamar yadda muka sani yau 19 ga watan ramadan kun ga ramadan walla mudbiran ya kama hanya za a shiga goman ƙarshe to kafin ne magana akan abin da ya shafi goman ƙarshe na farko Allah ya ba mu hankali don mu dinga aiki da shi dukkanin abin da ke kaiwa ya komo ya zama dan adam yana ɗaukar wani izina a ciki kun ga ana ta lissafin ramadan saura kwana kaza yanzu gashi mun shiga ana saura kwana kaza ya kare saura kwana kaza ya kare to wani darasi kake ɗauka a ciki darasin shine muna cinye kwanakinmu ne wannan shine abin da kullum ya kamata mu dinga tunawa to hakan sai ya zamo ya zaburar da mu don ayyukan alkhairi domin wani daga cikin magabata yake cewa tamurru bin al'ayyamu tattara wa innama nusaqu ila al'ajali wal aini tanzuru yake cewa wai kwanaki suna ta shuɗewa da mu ɗaya bayan ɗaya to abun sani fa ana jan mu ne zuwa ga ajalin mu to ya kamata a kullum mu ce dinga wannan tunanin kwanakin kana karewa kana kusantan kabari kamata kana ƙara ayyukan alkhairi kana riga ayyukan sabo kana rage munafunci da hassada da gulma da bakin ciki saboda duniyar ma barin ta za a yi wannan kenan Allah ba mu ikon aiki da wannan a ainihin abubuwan da na faɗa gaba ɗayan mu abu na biyu kuma goman ƙarshe da za a shiga abubuwa guda biyu na na aisha Allah ƙara mata yadda uwar mummunai imamul bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga gare ta tace idza da khalal ashru annabi ya kasance idan aka shiga goman ƙarshe tace shadda mi izarahu yana daura damara wa ahya lailahu yana raye dararen wa aiqadha ahlahu yana kuma farkar da iyalan shi ta da su su ma su ainihin tarayya da shi wurin ibada to duk ibadan da kai a goman farko da goman tsakiya kyan takaninka ta a goman ƙarshe idan sadaka kake na naira ɗari kamar da shi ɗari biyu idan nafila kake ka ƙara istighfari salatin annabi duk wani ayyuka alkhairi idan ziyara ne ka ƙara duk wani abu da ka san na lada ne ka sake dagewa a kai sallan jam'i kar ka yi wasa da shi waɗannan kwanaki su ne kwanaki mafiya falala domin da ittifaƙin malamai a cikinsu dare mafi tsada yake ina fata an gane yaushe ne daren yake wallahu alam an gane ku amma tabbas yana cikin goman ƙarshe amma ka ce yana ashirin da biyar ko da bakwai a wani akwai sabani amma malamai suka ce duk wanda ya ibada cikin goman ƙarshen nan duka to wallahi ya samu lailatul qadari shi yasa hikiman da yasa Allah ya ɓoye inda Allah ya ce mana ran ashirin da uku ne kowa baccin shi zai sai ran ashirin da uku ne tashi ko ba haka bane ba to shi sa mutanen da suke cika masallaci ran ashirin da bakwai wallahi kila ma ta wuce already kun fahimci wani abin da kyau domin hadisi ingantacce cikin ruwayin imam abu dawud annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam cewan a daren da aka saukar da alkur'ani an saukar da shi ne ran daren ashirin da biyar ga wata kun fahimci wani abin da kyau ya ce an saukar da shi ne ran sha hudu ga ramadan sorry ashirin da hudu ga ramadan daren ashirin da biyar to amma abun yana canzawa ne kun gane ko ibn al-uthaymin Allah ya mishi rahama ya ce ta iya yiwa zo a ashirin da ɗaya ko da uku ko da biyar ko da bakwai ko ma da tara domin tabbas sun firin jihar da yana cikin wutiri dan annabi ya ce idan za ku neme shi ku neme shi a wutirin goman ƙarshe to amma wutirin wanne ne annabi ya ke gaya wa sahabbai ya taɓa faɗowa a lokacin annabi ran ashirin da bakwai ya taɓa faɗowa akasin haka abinda nake so na kai gare shi dararen gaba ɗaya mu samu min ibada a cikinsu kun fahimci wannan abin da kyau kuma shi lailatul qadari ba abin da zaka gani yawwa kar ka zauna kana jiran wani haske sai dai hasken sola na light na inuwa amma in aka ɗauke wuta wallahi dubu za ka gani abin da sa rake wannan maganan an mun taso da tunanin wai wani abu ake gani za ka ga haske duniya komai yayi sujjada ka an go ɗakin kaba aljanu sun kama ka kenan wallahi sai rukiya ba abin da ake gani kun gane ko shine zance mafi inganci amma ko su alamu na in gari ya waye wannan wasu malamai suka ce dukar ka damu da shi kawai ka damu da kayan ibada shi kenan kun gane wannan abin da kyau wannan shine abin da zan ci a takaice mu dage da ibada cikin kwanaki goma karshen nan sai abu na karshe alaran momi masu jan tahajjud da masu zuwan a sanya ikhlasi domin hatsarin shine wallahi rera karatu don a burge mutane ya zama ruwan dare yanzu wallahi tallahi muna aikin banza ne matukar ba mu idan neman yardan Allah ba to wallahi babu lada idan ko muka idan zamu ba wasu haushi dan su ba sa yi nan ma ba lada akwai wanda ya ce za mu kure speaker dan mu ba su haushi a gaba na wani ya faɗa saboda sun ce ba a yi ko za mu kure speaker dan su ji haushi shi kenan aikin ya lalace duk lokacin da kai aiki dan ka ba wani haushi to wallahi ba lada dama ba dan Allah kake ba kun fahimci wannan abin da kyau waɗanda suka ce ba a yi din mu da su duk Allah ya shirye mu amma kan ana yi ina fata an gane sunna ce tabbatacciya ila yawmil qiyama kun gane wannan abin da kyau tahajjud ba bid'a bane ba shine gaskiyar magana amma ai dan Allah idan baka yi dan Allah ba kai dan ka ba wani haushi ko dan ka burge wani to wallahi tallahi muna bata lokacin mu ne Allah ya ba mu ikhlasi ya ba mu dan Allah ya kuma karba mana idan muka yi ya sa mu cika da imani assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to na'am to gaskiya ne ko yashe suna da yawa kwanaki mun yi maganin cewa in za ka yi sallan asham ka yi ta gaba ɗaya tare da liman daga farko har zuwa raka'an ƙarshe to yanzu kuma za a shiga tahajjud to masallatai sun kasu kashi biyu akwai masallatan da ba sa yin tarawihi dama shikenan sun hutar da kai masallatan da kuma suke asham suke yin tahajjud suna da option guda biyu a wurin malamai suna da daman su ce to yanzu mun daina shafa'i da wutiri sai a goman a sai a cikin dare na tahajjud akwai masallatan da naga a Kano haka suke ban san nan garin ba ina fata an gane amma kamar haramin maka su duka biyu suke asham ana yin shafa'i da, da witiri tahajjud ma ana yi to a nan ne idan masallaci suna yin asham kuma su yi shafa'i da witiri a tahajjud ma su yi mutane suna shiga rudani musamman kana so ka samu ladan duka biyu to an tambayi ibn al-usaymin Allah mishi rahama ya za a yi da wannan abun sai ce kana da daman kai ɗaya daga cikin ababe guda biyu idan kana asham kana tahajjud ibnu usaymin yace to idan aka yi wutiri ana sallama sai ka miƙe kai kar kai sallama sai ka karo raka daya kun gane wannan abin da kyau ya zama kai baka yi wutiri ba kenan kun gane wannan abin da kyau yace ko kuma kai wutiri da liman din in aka zo tahajjud in aka yi wutiri in ka jona da su ana sallama ka miƙe ka kara raka daya kai kar kai sallama yace ka fita daga cikin wannan lawi tarani fi lailatin dan annabi ya ce ba a wutiri biyu a dare daya kun gane wannan abin da kyau ko kai a farkon dare ko kai a ƙarshe amma wutiri a ƙarshen dare yafi to a lokacin da in kai ashim aka yi shafa'i da wutiri ana sallama sai ka miƙe karuwar ka daya ka yi tahiya ka yi sallama shikenan har yanzu kai baka wutiri ba yana fata an gane wannan shine shugaban masu fikihun wannan zamanin ya faɗa Allama Ibn al-Usaymin ga yace a zaune Allah bi sharama kai kuma Allah ma albarka masha Allah Masha Allah. To jama'a an dai ko saboda haka la wutirani fi laila babu wutiri guda biyu a cikin dare. A fahimci abun idan an zo sallah da liman ta tahajjud ko abin nan ta asham idan aka zo ba ana yi wutiri a ƙarshe ba to kai sai ka miƙe sai ka ƙaro raka'a ɗaya kaga yanzu kai baka yi wutiri ba da haka sai ka jira in an zo tahajjud sai kai wutirinka wannan shine abin da yafi jazakumullahu khairan a yi haƙuri dai wata ƙaruwar ta yi daban ala ramma ne ce kun san su suke jan tahajjud din yace da Allah dan ja hankalin mutane idan limamai suna karatu idan liman ko dan aya ta dan makale mishi ko ya dan sharki sai ka ji wani daga can sahun baya fa yana ta mi kala kala to kala wacce a ciki kala suna da yawa qur'ani Ana ba lati ka- yawa kun gano wannan abin da kyau dan Allah kana can baya da qur'anin ka ka rike dan Allah ka hakura al'asalu ma bid'a kake yi rike qur'anin kanshi bid'a ne lima aka halatta wa rike qur'ani amma mamu wanda ya shiru yana ji ya filada kun gano na- da ittifaqin malaman musulunci rike qur'anin nan da kake wanda bai rike bai shiru yana saurara ya fi kalada saboda yanzu kana wani aiki ne a cikin sallah da rikewan baka samu ladan haka ba kun gane abin da kyau a je ruku'u kai kai haka da qur'anin ka an je sujjada ka ajiye kai sujjada a taso ka dauka wannan ayyuka ne a cikin sallah wanda aka halatta wa rike qur'ani shine liman in ba liman ba kai dan kan zage kai hakuri kun gane sana'a sahun gaban nan akwai wanda za su tada liman yanzu ka dubi haramin makka za ka duk sahun gaban na ana sallah mutum da yake ta da liman an appointin nashi aikin shi kenan sama da shekara ashirin aikin shi kenan kowa shiru zai yi ko su bes baya ta da liman shine shugaban limamai ya haddace Qur'ani tun yana dan shekara sha biyu amma su dais ana karatu baya gyara saboda akwai wanda aka ce gyara aka aka appointment appointing din shi kenan aikin shi gyara wa limamai karatu wani gangaran ne Allahumma rahamna Ah.
wallahi tallahi muka an gane ko suka yi haƙuri 'yan sahun gaban nan su gyara mishi wani kuma so yake sai an san yana nan Wallahi.
dole ku san fana zo Allah sauke muna da matsala ma wallahi matsalolin namu suna da yawa wallahi Allahumma to Allah ya Allah ya shiryar da mu Allah kuma ya datar da mu babban abu ne kamar yadda malam ya faɗa wallahi mu yi mu yi saboda Allah jama'a kuma mu rage shiga sharin ba shanu wallahi tallahi duk wani abin da ba a ka- saka ka ba karka dinga shiga cikin sa ka bar waɗanda aka yi appointing su ci gaba da jagoranta kai ka zo kai shiga ka yi sa ikhlasi a ranka kai kabbara ka rike hannunka ka ci gaba da sauraron liman ka yi fatan da kai da liman da sauran mamu duka Allah ya karba mana Allah ya amsa mana ibadunmu kuma mu dage mu yi kokari akwai alhaji awwal mai katifa Allah ya saka mishi da alkhairi a farko ya nemi akan zai zo a ci- ya ci gaba social media su ci gaba da yada karatuttukan mu to amma gaskiya muka ce tunda ba a fara da farko ba kar a samu wani ishkari so saboda haka muka ba shi hakuri sai ya ce to maimakon haka da yana son lada sai ya ɗauki kuɗi naira dubu ashirin ya ba wa su ma'aikatan social media ɗin akan cewa su saka data domin sauke karatuttuka da tura shi gurup gurup da suke yi da kuma turawa da muke gidajen talabijin da ake sakawa muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi da wannan alheri da ya mana Allah ya biya shi da aljanna okay. to insha Allah ta'ala za a karanta addu'o'i sai mai addu'a sai mu tashi insha Allah
wannan da dubu daya dari biyar a sa asusun marayu